haka ne Abdullahi ibn Umar ibn Khattab al-Imam radiyallahu anhuma Abu Abdurrahman al-Adawi al-Madani al-Faqi'ad al-A'lami fil ilmi wal amali wa shahid al-Khandaq wa huwa min ahli bai'ati ridwan wa man kana yusluhu lil khilafati fa uyyina dhalika يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام علي وفاته العراقي سعد ونهما رضي الله عنهما ومناكبه جمة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح الإمام الذهبي يفعل دم جنا أكن لا يدعو عمر الله يكارى مسجد عمر تن عمر تن أبلا عمر تن خطاب أبو عبد الرحمن تن كبيلة بنو عدي yace adul a'lam fil ilmi wal amal ɗaya daga cikin jagorori wajen ilimi da aiki ya je yakin kandak sannan kuma ya je baya turduwan kuma ya dace da a bashi halifanci saboda ranar alhakamai suka ayyana suka ce ba wanda ya dace sai shi kuma a lokacin ali yana raye sa'adu dan abi wa qasim yana raye yana da manaqibu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi shaida da cewa nagari ne ni'mar rajulu abdullahi ibn umar yashi ila zalika وقال محمد بن اسماعيل الاحمسي اخبرنا احمد بن يعقوب بن المسعودي قال اخبرنا اسحاق بن سعيد عن ابن عمرو بن القرشي القرشي عن ابيه عن ابن عمر انه قام والحجاج يخطب فقال عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله وقتل اولياء الله wannan shine abin da yake annabi yake cewa kalimatu haqqin inda imamin ja'ir hajjaju da ake jin tsoron shi din nan kamar mutuwa yana cikin ganiyar rashin imanin shi Allah da Umar ya miƙe ya ga mishi wannan magana ido da ido yace ya kai makiyin Allah ya kai wanda ya halasta haramin Allah ya shigo da makami ya yaki a cikin Makka ya kai wanda ya musa ɗakin Allah ya wanda ya kashe waliyan Allah قال الحجاج من هذا wai wannan yake yake yake ne wakan shi mutuwa wakila abdullah ibn umar wa qala al hajjaj uskut ya shaykhan kad kharifa hajjaj bai da mutunci Allah ya gafarta mishi falam ma sadar al hajjaj amar bi ba'd al awani fa akhadha hirbatan masnuwa inda haka hajjaj saboda ruku da rashin imani sai sa wasu suka zo da wata abin nan shurba ita ce kaman mashi ko wanda an sa mata guba sai aka aji a kofar ɗakinsa inda zai shiga fadara bi biha rajulun abdullahi ibn umara famari da wa mata ne a wannan riwayar kaga ya ya zo ne kaman bai sani ba sai ya karce shi ya karce shi kaman kaman ba da ganga saboda haka sai ya samu a gane shi kenan sai ya zama sanadiyar mutuwa shi kamar yadda suka saba kashe mutane da haka wadda khala alaihi hajjaju a idan haji kuma sai zo kuma ya gaida mara lafiya fa sallama falam yurda alaihi salam wa kallama falam yujibhu akhrajahu al-bukhari muftasaran Allah ya gafata wa Abdullahi dan Umar wa an zuhri an ubaidillah kala kana albirru la yu'rafu ala umara wa ibn umara hatta yaqula aw yaf'ala suna suna koye aikin alkhairin su ba a sani sai dai an gan suna aikatawa shin magana ce ko aiki ne ba sa bada labarin aikin alkhairin da suka yi shine la yu'rafu minhuma a amalan birr illa iza sadaftahuma wa huma yaf'alani aw sadaftahuma min qaulin kaman ka gan suna karatun da suke yi ko suna tasbihin ko suna sallah ba sa ba da labari ba 'yan salfi ba ne ga mu muna tahajjudi ko ba 'yan salfi ba ne wa an nafi in kala da khalabin umara alka'abata fasamitu ya kulu fi sujudihi ma yamna'uni min muzahamati quraishin fi hadha al-amri illa khawfuk aka ji yana faɗa a cikin shira cewa ya Allah ba abin da zai hana ni ma na shiga a yi rigimar siyasan nan da ni in nemi mulki banda tsoronka tsoron Allah ne kawai na shiga rigima وعن جرير بن حازم أن يعلى أن فيه قال لما قدم أبو موسى وعمر بن العاص أيام حكما قال أبو موسى يعني التحكيم بيان أي تحكيم sai suka zo suka same shi suka ce la ara laha ghayra ibn umar fa qala amr lahu sai amr ya ce ma abdullahi dan umar ana inna inna nuridu an nubayi'aka fa hal laka an tu'tiya malan aziman ala an tada'a hadha al-amra liman huwa a harasu alaihi minka haji ɗan siyasa ko amur ɗan asu ya ce masai na abdullahi ɗan umar gaskiya ne muna ganin ka cancanta a baka shugabancin nan amma me kake gani za a baka wasu kuɗaɗe masu nauyi ka haƙura duk da ka cancanta fagadiba fakama sai ya miƙe ba wajen cikin fushi fa akhadha ibn zubairi bi tarafi fawbi wani ɗan siyasa shi ma sai ya rike shi Abdullahi dan Zubair tunda shi ma yana cikin harkar siyasa fa kala ya Aba Abdurrahman inna ma kala tu'tini malan ala an ubayi aka ba yana nufin kai a baka kudi ba a kai ka sallame mu wato ka biya delegate kenan go ko mun gane yace yana nufin kai ka sallame mu sai mu ce a baka ala an ubayi aka fa kala ibn umara wai haka ya amr yace kai canka faƙala inna ma ƙultu li ujarribaka yace a ina fa gwada ka newa kamar siyasa sai a hankali kala la wallahi la uti alaiha wala aqbalu alaiha yace to ko in an shi kuɗi ko in bayar wala af'aluha kai ko mulkin ma ba kuɗi ma bazan yi ba bazan bada kuɗi dan ku zabe ni ba bazan an shi kuɗi dan in bar ma wani ba ko an bani ma ko babu komai bazan yi ba illa an ridan minal musulmi abinda zai sa ne kawai sai indin musulmi sun haɗu sun ce dole su yi tunan sai ne kuma bai yin ba ya hayar himmani akhbarana sharikun an sa'id ibn masruqin an mundir ne sauri an ibn al-hanafiya kala kana ibn umara habra hadhihi al-umma warawa qatadatu an sa'id ibn al-musayyib kala law shahidtu li ahadin annahu min al-jannati la shahidu li ibn umara la shahidu li ibn umara qala sallam ابن مسكين سمعت الحسن يقول أتوا ابن عمر فقالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك رضوان أخرج نبايعك سكتي كفتوا أمك مبايع قال لا والله لا يهراق في محجمة دم yace wallahi bazan karba ba bazan yadda a zubar da jini koda cikin koko ne ba koda jini mutum ɗaya ban yadda so da ya san ya karba wasu za su ce ba su yadda ba kuma za a yaki عن ابن عيينة عن ابن عمر عن عمر بن محمد بن زيد قال سمعت أبي يقول يقول ما ذكر ابن ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى باي رسول من زعل الله دسن دي تنا النبي سي كوكا قال وما مر على ربعهم إلا غمض عينيه kuma duk sanda ya wuce ta gefen dakunan da sa annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwance sai ya rintse idansa wama ahsana qawla sufyan ath-thauri yuqtada bi umar fil jamaa wa ibnihi wa ibnihi fil furqa umar ana koyi da shi wajen iya shugabanci shine fil jamaa ya ake mulkin mutane ɗansa kuma ana koyi da shi cewa ya ake mu'amala da mutane lokacin rigima kowannensu ya kware a fannin shi umar ya kware a shugabanci shi ko Abdullahi Umar ya kware a iya mu'amalantar zamanin fitina qala dhahak ibn usman ibn bukair ibn al-ashaj an sulaiman ibn yasar qala kuntu uqassimu nafsi bayna ibn abbas wa ibn umar yace malamai na ne daga guda biyu inje gun wannan inje gun wancan yace fa aktharu ma asma'u min ibn umara yaqulu la adri shi ibn umar yana yawan a tambaye shi yace ban sani ba wabnu abbasin shi ko ibnu abbasin la yaruddu ahadan duk wanda yazo wurin shi bai koran shi bai kin bashi lokaci baya kin sauraron kowa fasamitu ibn abbas ya kulu ajaban ibn umara wa raddihi an-nas yace ka ibn umar ina bani mamakin yadda yake yawan cewa mutane su kyale shi da su baya sauraron mutane ala yanzuru ila ma yanzuru fi ma yashukku shi ya kasance ne idan yana da hadisi an tambaye shi in dai ya shakka sai ya ce ba zan bayar ba kawai yake karantar da hadisi yace me zai hana ya duba abin da yake da shakka fa in kanat madad bihi sunnatun qala biha yana shakkar abin da ya sani amma ya ga cewa har yanzu haka sabai suke yi sai ya bada fatawa da wannan wa illa qala bi ra'yi sai kan da wancan hadisin in ko bai ga an ci gaba da yi ba to ya bada abin da ya fahimta qala samitu ibn abbas wasu ila an mas'alatin fartajja fiha wa qala al bala'u muwakkalun bil qawl shi kanshi ibn abbas nan wata rana sai aka ji an mai tambaya sai ya firgita sai yake cewa kaga mu da muke magana to mu muke cikin fitina fiye da Abdullahi dan Umar da yake yin shi Atiq ibn Yaqub samitu Malikan yaqulu qala ibn Shahab la ta'dilanna bi ra'i ibn Umar yani ahada wato karka gwada ra'ayin kowa da Abdullahi dan Umar ra'ayin shi da inganci fa innahu aqama 60 sanatan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rayu bayan manzon Allah shekara 60 فلم يخفى عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن يحيى التميمي قلت لمالك أليس قلت سمعت المشايخ يقولون من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا قال نعم ce duk wanda ke riko da fatayoyin Abdullahi da Umar zai zama kusan ya rike komai na karatu wa zakara nafi'un anna abdullahi tatabba'a amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa af'alahu hatta ka'annahu khifa ala aqli yana yin ittiba'ul athar har sai da zama kaman wani tababbe din da annabi ya tsuguna zai je tsuguna annabi da annabi ya barci zai je ya kwanta am muhammad ibn sauqa ana bi ja'far muhammad ibn ali qala lam yakun ahadun min as-sahabati idha sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan ahadara Allah ya zida fihi aw yanqusa minhu wala wala wala min ibn umar ba wanda ya kashi tsoron ya ji hadisi kai ya rage kai ya ƙara kai ya kaza kai ya canza mai lafazi kamar shi da shi da Anas suna da wannan siffar wa an Hammad ibn Zaid an Hisham ibn Hassan an Muhammad an al-Hajjaj an al-Hajjaj khadama fa qala inna ibn az-Zubair baddala kalam Allah fa qala ibn Umar كذب لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله ولا أنت قال إنك شيخ قد خرفت اقعد قال أما إنك لو أت أت ai hajjaji ne yake magana irin ta 'yan siyasa yana suka abokin hamayyar shi ai ya canza qur'ani sai ya ce ƙarya kake shi da shi da kai duka da je ku ta siyasa amma ku ƙara qur'ani ku ku canza shi ba sai da Allah kai wannan tsoho karfa mana baki yace in ka sake magana kan Qur'ani ma zan ga maka magana to wannan yana cikin kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir Allah ya kara ma Abdullah da Umar yarda Imran ibn Hudayr an Abi Miljazin Mijlazin shahidtu ibn Umar wan nas yas'alunahu fa qala iyyakum anni wa iyyakum anni ce ku kyare ni ku kyare ni fa inni kuntu ma'a man huwa afqahu minni ina tare da wanda ya fi ni ilimi walau alimtu anni abka hatta yuftakar ilayya la ta'amlamtu lakum ce da a ce na san zan rayu har ya kai ga kun buƙaci ilimi na wallahi da sai na tsaya na koya din dan ku wannan yana nuna tawalu'un shi ne tufi ibn umar fi awwal sanati 40 wa 70 wa qila awwal sanati 30 wa 70 وهو شقيق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنه وعنها قال زابر ما منا إلا من مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه yace dukkanin mu nan sahabbai da muka dade a duniya sai daga ga mun an samu dan malat bin ad-dunya aw malabiha ko duniya ta karkatar da shi ko ya karkata zuwa gare ta ma'ana ko dai yar sai da zai yi dole ta karkatar da shi yau da gobe ko kuma shi da kanshi ma ya karkata ya dan dai a dan ga yana dan watayawa yana dan sakin jiki haka ya dan na wasu abubuwa da sun dan yi tsauri yana dan da yanzu shi ma ya samu duniya wannan dabi'a dan adam ce yau da gobe bata bar komai ba sai abdullahi ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhuma al-imam al-hibr alim al-asri abu al-abbas al-hashimi ibn ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallama abu al-khulafa'i mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li abdullah 13 sana وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل Abdullahi dan Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya kara musu yadda malamin malamin zamani wanda yake cousin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kakan sarakuna da ake ci musu al-Abbasiyun eh jikan shine ya haife su shi sunan shi Abdullahi to yana da da Muhammad yana kuma da da Abdullahi to wannan Abdullahi dan Muhammad dan Abdullahi shine ya haifi su shine Saffahu shine Abdullahi Saffah shi kuma abdullahi yana da ɗan uwa suna kuma da ‘ya'ya to ‘ya'yansu ɗin nan bayan abdullahi sai abu ja'afar mansur shi ne ɗan uwan abdullahi kaga ja'afar ɗan muhammad ɗan abdullahi ɗan abbas da ‘ya'yan shi da jikokin shi da tattaɓa har zuwa ƙarshen su dukansu a zuriyarsa ne su ne ake ce sarakunan daula abbasiya wanda za ka iya cewa daula abbasiya ta taɓa zama kusan tsawon shekara ɗari hudu kamar ita ce Amerika da kasar yanzu Amerika da duka da dukkan abin da kasar na Amerika karfin tattalin arziki karfin fada aji kowa na jin haushin su yana musu Allah ya isa sun taba zama haka kowa na neman sulhu da su yana neman zaman lafiya da su sun taba zama da wannan karfin a duniya domin duk sarakunan turawan nan musamman Ingila Faransa da sauransu suna kai musu ziyara suna zuwa neman taimako a gunsu suna so a gane su ma suna zumunci da su yadda kaga dai america din sun taba zuwa zama dan sandan duniya su Allah ya gafarta musu duk da suna da nasu alheran da nasu matsalolin ba wannan ne mahallin tattauna mu Khalid bin Hadza qala an Ikrima an Ibn Abbas qala masan Nabi sallallahu alaihi wasallama ra'asi yace wada Ali bin Hikma annabi ya mashi addu'a yace Allahumma allimhu ta'wil وفقه في الدين أيكو إلمي كم كما كوجي أبو عاصم قال أخبرنا شبيب بن بشر قال أخبرنا إكرمة عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج المخرج هو الخلاء يشق بن أيكي ثم خرج فإذا تور مغطن سيقى وتبوتا من مرفي بوتا من مرفي ما أيكا كرامة شكرا فقال من صنع هذا سيانا بيتي وأي أجي من روان da zan amfani da shi kala abdullahi qultu ana kala allahumma allimhu ta'wil alquran wannan yana nuni zuwa ga cewa yaro ne hazi domin annabi ya mutu shekarar 13 amma tun lokacin ya san cewa idan mutum ya shiga ban daki babba yana bukatar da ya fito ya samu ruwa da zai saki alura da sauransu to wannan abin sai ya burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan yaro ba abin da ya ce da shi illa malanta domin hazikanci yafi kama da mutumin da zai aiki kwakwalwa kamar mu ne da an gawo haziki ne za a ce likita Allah ya sa ya yi likita shine shirman mu yanzu alal likita kuma fa wanzan ne kawai kowa kuma na iyawa bai bukatun sai wani haziki wanzami ne kawai turawa suka bashi mukami wallahi yawa asara ne mutum da zurfin kwakwalwa a mai da shi likita so da likita kawai garbage in garbage out ko a mai da shi soja ko dan sanda asara ne kamata ya amai da shi masani wanda zai production na knowledge kuma gane biyar da agan shi extraordinarily intelligent abin da ya kamata ya zama masanin alkur'ani ko hadisi ko physics ko ya zama masanin biology waɗannan single honors ɗin da ake renawa ilmomin da za su kwakwalwar shi za ta cikar da su kuma ya fitar da su ya yi abin da muke faɗa da su ya yi abin nan ya yi reproduction na knowledge yayi idafa ila jasadil ilm suna saran da ake takama da su abin da suke kira ka taba jin wani wani wani shedanin masani a cikin sa an ce maka likita ne sai dai an ce mathematician physicist chemist kuma gani waɗannan ilimin da ake renawa da su ake ciyar da ilimin kimiyya da fasaha gaba amma likita ai dan kwadago ne yayi da likita da injiniya da lauya waɗannan duka ‘yan ƙwadago ne Allah ya sa kun gane abin da nake nufi amma an canza mana akaliya ne ga baki ɗaya to tun da mu musulmai ne mu kuma mu fi damuwa da yara masu hazaƙa su zama masana addini shi ne zai mana hidima ga addini irin su ne su nawawi da haka aka zakulo su su ibn abdul barri su su su amin muhammad shaukani muhammad ibn ali shaukani ya tun suna yara sai ai mulahazanci suna da wata hazaka za'ida alal mu'tad to sai ai maza sai a fuske su to shine annabi wa sa aisha su jabiru su anas su abdullahi dan umar su ibn abbas kun tuna magana da muka yi akan aisha hazaka da aisha take da ita irin fa in yanzu ne aka auna za a ce 10 over 10 ne IQ dinta so da annabi ma yana magana tana sa baki ba wani lokaci ya murmushi wani lokaci ya bata amsa wani lokaci ya gyara mata ku ko yanzu kana dalibai musamman yara masu hadda ko masu karan karatu za ga wani kafin akai kan magana ya ma gane ta akwai su kai malami za ka fahimci wannan to yanzu mu da mun fahimci wannan sai a ce waɗannan likitoci ne to mun kashe su mun kashe su mu da su yan kwadago su mutu tsakankanin su rayu tsakanin marasa lafiya su mutu tsakankanin yan haɗari a emergency su je garin tiyate-tiyate su taɓa wani datti ko wani abin da mai sunan shi wani bacteria mana yusu ko na infection ko shi kenan wallahi wannan ya kamata mu canza orientation ɗin musamman nan dukkan mu malaman makaranta ne mu canza orientation ɗinmu game da abin da muke gaya ma yara wataƙila saboda rayuwa ce ta commercialization of knowledge ana tunanin me in yayi zai samu aiki to aiki kawai da mutane ba meye idan yayi zai hidima ma addini a murin kwakwalwarsa ba yanzu Allah ku kaddara da a ce mal albani likita ne mal albani namu a ce wannan hazaka tashi ko iyayen shi ce kawai medicine zai je ABU ya medicine da duk za mu samu dinnan mu dinnan ko kun gane nake nufi za mu samu wani alheri za a iya samun kowa zai zama likita don 2.2 ne ba 2.2 ba ne 2.40 kowa zai iya cin wannan makin ya zama likita ko ya zama nurse wa yake ma ta magana nurse ba amma banda yanzu zamani malam ne nurse banda zamani da ya lalace nurse fa nurse fa kamar irin yaron wanzami ɗin da ke rike jaka in za a yi wa mutum kaciya ya rike shi a yi haƙuri da Allah a yi haƙuri wala ne abin yana cimin tuwa ƙwarya ne wala wala yana cimin tuwa ƙwarya wala da do you have any input kaza akwai ka da ideas so anyway let's go and brainstorm kuma muka fara canna ma yaran tunani cewa ga abin da in kayi amfanin zai fi faɗi tunda dai ai muna tunanin amfani ne ko ana ƙarya cewa in sun yi likita su taimaki addini kuma ƙarya ne ba wanda yake taimako addini a cikin su kowa aljihun shi kawai yake taimako yawa eh can kwanaki aka ce ma za a kafa doka a hana su guduwa likitocin likitocin koko malamai din iyayensu ne akwai wanda ya gaya mai yashi tun tana jinjira tun tana shan nono yake faɗa yana faɗa ma uwar cewa likita ce likita ce kuma ta zama likitan kuma yana ganin yayi a cibin ni kuma sai ban tausayi yana ganin yayi a cibin sun ce ina ma da arena ina ma da a ce ya ya nufaci wani abu au a'ala min zalik so ai yaro ya taso da psychology ana gaya mai kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne ni wallahi ban ga daki gara ma likita ba amma soja a ce mutum ya shiga soja mai kwakwalwa wanda sai an ce left sannan ya daga right sannan ya daga gaskiya yana ganin akwai ci baya wallahi saboda ko eh now professor eh kaji ko kaga ban taba sanar da magana ba kuma kaga farfesa ne na lo amma yace bai taba ganda kika irin su ba kuma ka san wata asaran ma yanzu za a za a kashe kuɗi a yi mishi training din ya zama kuma daga baya sai ya zo sai ya yin aiki sai ya shiga siyasa to da farko ya kanta siyasa mana yanzu misali kalla jama'a yanzu bari mu kula misali da ku gani yanzu da mutumin da yake in anguwa mana da wani professor ne na medicine muna da kuma wani shi kuma masanin alƙur'ani da hadisi a ganin ku wane ne zai fi wannan mutanen anguwa amfani ai a fili yake mako kamar yadda kuka tafi misali amfani da malam Ja'far Yema mutanen Najeriya a kullu gidan sai wannan amfani musamman mu da ana faɗan ma kaidar medicine ma muna musu mu ce ga su malami da mun kusan nasu ga su nan su su su ina abga irin da su abga shi muke so kaga ma muna musu ba ana ta rigima amma kiyar da su haka ai ni ina wato ina magana ne yanzu akan akan mutane masu zurfin basira yanzu ibn abbas ai annabi ya iya likitanci ko yasa bai kuma likitanci bai ce to kai tun da kana da kwakwalwa kai ne likitan almuhajirun sai ya mai allahumma allimhu ta'awil wa faqihhu fi din saboda annabi ya hasashi hazaka daga gare shi ina magana kan irin waɗannan exceptional children amma ban ce wai kada wanda ya karanta medicine ba yawa ban ce haka ba idan mutum ba ce ba bukata ba amma dai mutumin da ke da basira za'ida to ni na ganin tauye basira shi ne a bar shekaran ta duk wani course wanda ba zai ba shi dama ya zama masani da zai amfani al'umma ba to kuma bana kallon likita a matsayin masani mai amfanin al'umma amma a matsayin dan kwadago mai amfanin al'umma dan kwadago ne labor ne amfanin al'umma amma ba masani ba idan shi ko masani zai yi reproducing na knowledge ya yi ibafa yanzu misali kalli a shekul albani muhammad nasir bin ji abin da ya kara a da'irar ilimin hadis shi nake kallo wanda duniya za ta daɗe tana cin moriya har bayan rayuwarsa shekara ɗaruruwa ko dubbai in duniya ta rayu ni wannan kawai nake kalla a yi haƙuri malaman malaman yawa ina ga shine aqrab ilaina aqrab ilaina yanzu mal albani yana da wani aboki da suka taso wanda yayi medicine ya zama likita ina labarin shi kin za a duniya ya kaci kawai ya karin shekarun shi a asibiti yayi ritaya idan shi ya lalace ya zama wani masifaffe shikenan ba wanda zai ji labarin shi ko a cikin a cikin lungus ma comrade za a dinga ce mishi comrade yau sai dai ci wannan more wannan ma sai dai shi ya bada labari ya ce ai dan ajin mu ne tare muka yi barewa no eh sosai kuwa it's not bad it's not bad ya hada it's not bad ya hada kwarai kuwa amma ka ji mu faɗa cewa ba kowa ne yake iya hadawa duka ya ci nasara ba kaka manta muna magana akan children with exceptional gifts not ordinary students because any ordinary student can do medicine and pass it because the the the, the, the minimum abun nan is 2.4 that is uh, 22 ba sai ka ci 4 point ba zaka kai labari idan me za mu sa 4 pointers din mu a medicine misali kuma mai da su yan abun nan ban sun faɗi ɗayan ba su karanta kwasa-kwasai ko na bokon ne waɗanda za su yi amfani sosai-sosai beyond uh, horizon na abin ɗinsu kasan akwai kwasa-kwasan da yadda ake koyar da su indoctrination ba a baka dama kama yi tunani sai dai kawai a ta kimsa maka yadda aka kimsa maka haka ake so ka fitar da shi so medicine yana cikinsu yana cikinsu akwai wanda prescription wannan bai iya canzawa daga abin da aka gaya ko da maganin yana irin ba da cuta yana irin maganin wani cuta aka ce wa kawai misali ga wani maganin ulsa wannan shi za ku dinga bayarwa to ko da akwai wani da yake maganin ulsa ba zai taɓa bayarwa ba haka zaka suna rigima da junansu ba haka bane yanzu da kabala wanda ya sani maganin ulsa to ba zai taɓa yadda wanda jamil ya bayarwa za su ta rigima kuma dukansu magani bar mu kuma cikin karatun al'amash an abi an abi duha an masruqin qala qala ibn mas'ud na'ima tarjamanul qur'an ibnu abbas yanzu kaga wannan shaidan malami ce ga malami ibnu ibnu mas'ud na daga cikin manyan malaman sahabbai yana shaida ga wani yaro wanda bai fi sa'an dan shi yace ni'ima tarjamanul qur'an ibnu Abbas lau adraka asnanana ce da tsaranmu ne a shekaru ma asharahu minna ahadu da mu nan ba mu ka fada da shi ba mun fi shi ne kawai da mun fi shi shekaru shekaru kawai suka fi shi yana daga cikin wani abu da zaka fahimta game da sahabbai kaman a cikin su na ga taba zama labarin ya faɗa wannan magana kaman a cikin sahabbai ko Allah ya cire al'ada hasada kamar ya cire musu ɗabi'ar hasada ba a samu sahabbai suna wa junansu hasada akan dukiya ko ilimi ba ko rigimar da suka yi akan shugabanci ba hasada ce ta jawo ta ba to shine irin wannan har ka ga babba ya faɗi falalar na ƙasa da shi Allah ya gafarta musu al'amash an abi wa'ilin ista'amala علي بن عباس على الحج فخطب يومئذ خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلم ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها وترانا أن تبسى ابن عباس أمير الحج سيدنا علي كما يدك سكين من ين كبال أزامن هليكوة سيدنا علي yana daga cikin cabinet ministers eh sai aka tura shi amirul hajji da ya huduba shine su abuwa irin suke cewa wannan hudubar da turkawa da rumawa sun ji da saboda fasaha da ilimi da ya zubar da duk sun musulunta sannan ya zo ya karanta musu suratul rumi suratul nuri kuma ya tafsirinta masu cewa babu tafsiri a cikin salaf qara'a su ayi suratul nuri faja'ala yufassiruha المدائن أن نعيم ابن حفص قال أبو بكر قدم ابن عباس علينا البصرة وما في العرب مثله جسما وعلما وبيانا وجمالا وكمالا sanda ya zo ya ce babu mutum mai kyan jiki da kyan ilimi da fasahar magana da kyan shiga da kamala kamarsa abdurazak amma amarin kala ammatu ilmi ibn abbasin min salaha mafi yawan ilimin ibn abbasin ya koyi shi daga gun malamai uku ne umar wa ali wa ubay ibn ka'ab wannan sa daga cikin manyan malaman shi har ila akwai aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamin su ne gaba daya to amma shi ibn abbasin muka tuna abin da aka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro sai yana yaro wato bai riga ma ya dauki abin da muhimmanci ba da ka hadisan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kadan ne ba su kai goma ba waɗanda ya ji kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ma wani abokin shi mu tashi mu je mu koyi ilimi yace a kai bayan ga babanka ga kawunka ga suwa na duk suna nan ba za a buƙaci ilimin mu ba daga baya kuma aka buƙata أبو بكر ابن عياش أم محمد بن عمرو أن أبي سلمة عن ابن عباس قال كنت أسمع بالرجل عنده الحديث wannan kuma yana nuna kaga duk da addu'ar da aka yi mishi ba wai zama kawai ya dogara da addu'a sai da tashi ya kokari yace nakan ji labarin wani sahabi a gurin shi akwai wani hadisi kwaya daya fa atihi sai in je gidansa fa ajlis sai in zauna hatta ya kharuja ba zan kwakwasa mishi ba ba zan mishi waya ba ba zan Allah mai kira ba har sai ya fito fa as'alahu in tambaye shi walau shi ito an astakhrijahu la fa'al da na so in ce a je a fito min da shi in aika in ce ina kiran shi da ya fito saboda darajar ibnu abbas dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba zai haka ba wannan shine har so dama ubayyu yakan ce mishi me yasa ba za ka ba za ka ce in fito ba yace a an ce mu girmama malaman mu girma malamai ya taimake shi da kuma naci wajen bibiyan malamai ya yi naci sosai musamman ga umar mutum hadisin shi na tambayan nan akan manil mar'atani min azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala anhuma in tatuba ila Allah sai da shekara yana neman chance na tambaya game da wannan zaida akhbarana abdurrahman ibn abdullah ibn al-asfahani qala akhbarana abdullah ibn shaddad qala qala ibn abbas ibn al-shaddad ala ta'jab ja'ani al-gulam wa qad akhastu madja'i lil qayrula yana ba su labari yace abin baya ba ku mamaki ce wani yaro ya zo mini na zo zan kwanta ne baccin rana qala hadha rajulun bil babi yasta'din bawan yazo yace Allah shi gafarta malam ana kiran ka a waje wani bako fa qultu ma ja'a bihi illa haza dama mun ji a baya cewa shi bai bai hana kowa ya zo gunshi bai yana da saukin kai yana da karɓar baki kamar yadda ce ne za ka yi bacci sai a ce ana kiran kai babban mutum ko malami ba ma akwai wanda ma za a ce ba a kiran shi in ya shiga bacci ba a ba a neman shi iyalan shi masu riga sun sani za a ce sai ya tashi ko sai an jima ko sai gobe za ka yi zagon wani malami yanzu daga gari daga wani gari a ce maka yana bacci ko ba za ka shi shi sai dai kai ka nemi da za ka kwana ko kuma ka je ka dawo balantana kuma buga waya wannan kam sai abin da hali to in kana bin salaf ne barka ji na salaf ko to sai yake cewa idzan lahu ku ce ya shigo قال فدخل فقال الا تخبرني انا ان ذاك الرجل ce baka bani labari game da mutumin ba ibnu abbas ya ce qultu ayyu rajul wani mutum kake magana qala ali ibn abi talib ce na nufin ali mata yub'asu ashe mutum da bakin dan shi'a ne yaushe ali zai dawo duniya aqida yan shi'a din qultu subhanallah ibnu abbas ya ce a'a lafiyan ka kuwa idza bu'itha man fil qubur zai dawo duniya ne zai tashi ne idan an tashi kowa ranar alkiyama faqala sai wannan mutum ya ce ala araka taqulu kama yaqulu haula ilhamqa sai ibn abbas kai ya ce mishi ina ganin fa kai ma irin yanda wawayen can ɗan shi'a suke faɗa haka ke faɗa fa qultu sai ya ce akhrujuhu aw la adribanno ce ku fice min da wannan ko kuma yanzu zan tashi rufe shi da duka yayi fushi kenan ma'amarun an qatada am mutarrif samitu ibn abbas yaqulu mudhakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya ilayla kasan kowa bid'a shi yana ganta mu komai alkhairi ko in mun sufi ne shi kuma zai ga wannan wannan ta'adi ne in dan kasuwa ne zai ga cewa kirga kuɗi shine ya fiye mushi a tsawon dare to shi kuma malami karatu shi ya fiye mushi kowa bid'atuhu hiya hiya al-afdal tufi ibn abbas bi ta'if ya rasu a ta'ifa في سنة ثمان وستين فصلى عليه محمد بن الحنفية وقال مات اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه وتزامن سروت ابن ابن زبير يسك سامورشن فهنتا أكت مطا مشي شيني سيك أورا سيتا في طائفة hayan da kabarin shi na nan a Taif in kaje wanda ya san Taifa akwai masallaci a wajen akwai library akwai akwai kaman muthaf haka kaman wato museum wanda ana za a yi ta baka labarin cewa kaza amma da yake Saudiya ƙasar tauhidi ce ba sa bari a kabarin an riga an katange iya inda kabarin yake sai dai a ce maka kabarburan suna cikin nan wajen akwai ka an ce akwai kabarin shi akwai kabarin wata baiwarsa wadda ita ce ta kula da shi har ya rasu ko kabarin kuma wasu ƴaƴan shi guda biyu wallahu alam na taba zuwa wajen Abdullahi ibn Amr ibn al-As al-alim ar-rabbani radiyallahu anhuma Abu Muhammad wa abu abdurrahman al-qurashi as-sahami sai abdullahi dan amr dan as wannan duk abadila ne sahabi ne shi ma dan sahabi babban malami cikin malaman sahabbai ahadu man hajara huwa wa abuhu ɗaya daga cikin wanda suka hijira shi da baban shi qabla al-fath wa abuhu asanna minhu bi ahada ashara am baban shi ya girme shi da shekara 11 tayi baban ya dan shekara 10 kenan aka mai aure ko irin auren dada ne kuma aka dace ya balaga kuma ya haihu shikenan sai dan ya zama kamar kanin shi haka ina da kyau mutane su dinga aure da wurfa jama'a gaskiya wa kan nabi sallallahu alaihi wasallama yufaddiluhu ala walidi annabi yana yana girmama shi fiye da uban ya fi uban wato samun shiga a gaban manzo Allah sai kuma kaga uban ma fa shine mai tambayar ma annabi cewa ayyun nasi ahabba ilaika amma duk da haka annabi yana tsammanin shi kansa to kuma dan ya fi shiga fiye da haka wa kana قد وقد كان من ايام النبي صلى الله عليه وسلم صواما قواما تاليا لكتاب الله طلابة للعلم استاذ ne dama ga su azumi ta annabi na raye yawan azumi yawan qiyamul layli yawan tilawa yawan neman ilimi ba shine ustazanci ba me ya rage kuma zafin kai in a yanzu ne ko to lokacin ba su da shi shine shine rukuni na karshe da ya rage mara kyan kenan kataba annabi sallallahu alaihi wasallam ilman kathiran ya rubuta ilimi da daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya atarifu lahu Abu Huraira bil ikthar min al ilm Abu Huraira ma duk jarba shi yana tsoron shi yana yakan ce nafi kowa yawan hadisi illa ma kana min Abdullah ibn Amr bin al-As fa innahu kana yaktubu wala aktub so saboda kai daga cikin alamar zama serious a matsayinka na dalibi ka zama kana rubutu a majalisin ilimi kana kana da mufakkira ko muzakkira ko kana jotin abubuwa yana da gaskin alamar da gaske kake tunda haka Allah ya bada labari idil kuna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam aka ce aqlamahum likitabati tawrat so da baka jama'a mu kula da wannan za ka galibi mun dauka kwalwa ta rike komai kwalwa ta rike ba ta rike ma 5% na abin da kake ji amma rubutu zai tabbatar maka da abubuwa da yawa wasu in ka hadace daga baya baka bukatar su wasu kuma zaka bukace su ran da zaka yi nadari kun tuna haka malai ta gaya mana cewa ka dinga kwafewa wata na sai ka gaya zama har littafi sai zama maka littafi to yana da yawan rubutu فإن فإنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت لا أكتب إن جاء أبو هريرة وكان خيرا mutumin kirki ne muqbilan ala sha'ani wanda ya damu da damuwar shi baya gulma baya shiga ce ku ce ko abin da yake trending ko wane ne wailumu abahu alal qiyami naubatal fitna yana yawan zargin babansa akan cewa me yasa ka shiga wannan fitina ta tsakanin Aliyu da da Muawiya ka zama uwa da makarbiya domin baban shi babban general ne a cikin wannan fitina Allah ya gafarta musu gaba daya wa ya ta'allamu min al-qu'udi anhu amma kuma yana jin ya ta'assamu yana jin zunubi cewa kuma in bai taimaki baban nashi ba yayi zunubi khawfal uquqi kai zama ya saba ma iyaye fa hadara sifina to haka yaje yakin sifin baya son yaje baya son kuma ya saba ma baban shi walam yasilla sayfan amma da yaje sai ya samu riya tsaya bai da takobi wa kana asaba jumlatan min kutubi ahli kitabi wa admana an-nazara fiha wa ra'a fiha ajaib yana da karatu da yawa a cikin littafin ahli kitabi da haka ba a karban maganganun da yake kawowa idan bai rafa'a su ba idan kuma suna bada labarin ahli kitabi za su iya zama isra'iliyat sai an tantance mu kiyaye wannan a wa kad khallafa lahu abuhu amwalan azimatan baban shi babban dan siyasa ne yayi minista yayi mataimakin shugaban kasa yayi gwagwarmaya yayi komandan yaki yayi kasuwanci yayi kwangila duk abin da ka san mai yan siyasa suna yi su daka da yabi mutuwa ya ba mishi dukiya mai yawa wa kana lahu abidun wa khadamun yana da bayi da da da, da ma'aikata walahu bustanun bi tayyib sammal wahat qimatuhu alfa alfa dirham dirhami miliyan guda hamala anhu al-misriyuna ilman kathiran domin ya kuma misra da zama duk da haka kuma amma magata malam Musa sabon ana ganin ulsa ne ma ta kashe shi saboda yawan azumi Allah ya jika malam Musa ba da ya mutu ba malam Musa ana ce saboda tsaba azumi ne ma ulsa ta kama shi saboda sai da ya kai ma bai iya yi kullun sai da ya ci abinci kwana 15 ya zo ya yi na kwana 15 tilawan ma bakin ya yayi nauyi da sauransu saboda amma ya ce ba zai iya bari ba saboda abin da annabi ya bashi kenan annabi ya ce mashi ka rage yaki ka rage yaki ki to ka je ka yi kaza yanzu kuma yana tai yana tai sai yana cewa ya laita ni qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba zai iya ba kanshi rukhsa ƙasa da ita ba ustazi ne babba Allah ya gafarta ne an taba zuwa wani sarki yazo zai kwace mashi wata gona ya dauko ya saka ya saka rigar yaki ya dauko randuna ta ƴaƴan shi da barorin shi su 100 da zai ce wallahi ba ku isa ba sai dai kun kashe irin yanda ake kwace din a irbokin a ce gwamnati ta kwace ce wallahi ba zai kwace ba eh ya amfani da hadisi nan man qutila duna malihi wa huwa shahid kaga ce to ku kyale wannan tsoron kyale shi in za maka ruso ko haka zaka musu ba kaga dan kaga ba zaka yi hakura ba da ka je ka fadi ka mutu gara ka mutu a gaban kayan kun ji lahira kwasa inda za ku ba fatawa ba ce ra'ayi shawara ce توفي بمصر سنة 65 ليالي حصار الفسطاط lokacin ana wata rigima tsakanin sojojin Banu Umayya da sojojin Abdullahi dan Zubair to lokacin kuma sojojin Banu Umayya sun tare garin Fustat a lokacin ya mutu don haka ba a samu halin fita a mai jana'iza yadda aka saba ba فلم يقدروا أن يخرجوا بجنازته لمكان الحرب بين مروان ابن الحكم وأسكر ابن الزبير فدفن بداره رضي الله عنه وانا daga cikin wato shi'umcin fitina kenan jana'izan bawan Allah sahabi ta gagara kamar yadda sayyidina Uthman haka shi ma ya faru da shi shi kuma ƴan tawaye ne ma suka tare kamar da makaranta a baya ko suka ce ba za su yarda a mai jana'iza ba sai wasu ne daga cikin yaran gidan shi suka zo cikin dare suka faki ido suka ɗauki gawon suka je suka mata suka Allah ya gafarta musu so fitina tana da haɗari sosai dole a guje ta wa haddasa an hubun al-musayyib wa ikrima wa abu abdurrahman al-hubali wa urwa wa wahabu wa ibn abi mulaika wa abu amrin shu'aib ibn muhammad hafiduhu shine wannan amr ibn shu'aibin an abihi an jaddihi wannan shi ce shi zai ce da baban amru wane kenan shu'aibu dan muhammad dan abdullahi dan amru dan as wanda duk kun san shi ko an san shi an san qadiyarsa da mas'alar shi bari mu ƙara ɗaya tun da lokaci bai ƙure ba da saura ko lokaci ya ƙure Uqbat ibn Amir al-Juhani sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana faqihan allamatan qari'an li kitabillahi basiran bil fara'idi fasihan mufawwihan sha'iran kabiral qadri wani mutum babban malamin fiqhu makarantar alqur'ani masanin gado mai fasaha wanda ya iya magana kuma mawaki qala ibn yunusa mushafuhu bi khatihi wa huwa al'ana mawjudun waliya imrata misra a lokacin da ibn yusuf yake yake magana yake cewa qur'anin shi wanda yake rubutun hannun shi akwai shi an san shi yayi alƙalanci yayi gwamna a misra li muawiya thumma azalahu wa aghzahu al-bahra sannan ya cire shi daga gwamna ya mai da shi komandan yaki na sojojin ruwa sanata 47 wakila kana yakhdabu biswat yana daga cikin sabbai wanda suke rina gemun su da baki saboda soja ne sojoji an ba su dama suna iya rina gemun su da baki dan su zama kamar samari dan su tsorata abokan gaba qultu wa fi hadisihi kathara jazabi ya da sai da yawa wa haddasa anhu jubair ibn nufair wa abu ghashana hayy ibn yu'min wa abu qabil hayy ibn hani al-ma'rifiyani وبعجة ابن عبد الله الجهني وسعيد المقبري وأبو الخير مرثد ابن مرثد اليزني وعلي ابن رباح وآخرون الرخ بن يونس موته في سنة ثمان وخمسين رضي الله عنه يا متشكرة همسن تقوس باين هجر من الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كنا ganin bari mu saurara إن شاء الله sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa